ce ga kuɗin leburori ko kaga in ka rike naka ne abin da ya waje baka ba masu su in ka ba su kuma gobe sai ya sake cewa to ga kuɗin wasu to duk wanda Allah ya ba dukiya ya ba shi wadata ya sanya shi wakilci ne akan wannan dukiyar ba tashi bace ta bayan Allah ce ya ɗauka ya ba su to tunda ba tashi bace idan ya rike gamgam ya ɓoye a banki ya ɓoye a asusu ya ɓoye a aljihu to kuma wanda zai bashi sai ya dakata sai ya raba waccan ya bashi wata to bai raba ba to shine manzo Allah ke karantar da mu cewa wata dukiya ba ta tawaya saboda saboda yin sadaka kuma ita sadaka tana da sirrori da yawa kaga ita sadaka idan mutum na yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za ta zama mu mutum kaman wata umbrella kaman wata lema a lahira daka in kaga mutum cikin inuwa a lahira a nan to zaka ga cewa sadaka shi ce kuma bayan nan a nan duniya idan ka ɗauki sadaka ka bada to kaman ka sa ka ba Allah ajiya ne shi kuma manzo Allah ya ce idan mutum ya sadaka to Allah zai tare nan wannan sadakar in ka bada kaman ƙwayar zara to Allah zai tare nan ta ranar kiyama za ga wata sadakar taka ta kai kaman girman dutsen Uhud akwai wannan bayan nan kuma idan ka ɗauki sadaka ka ba wani mutum ita domin Allah to duk abin da ya aikata da wannan abin har ya zuwa karewa abin yanda ake rubuta mai lada kai ma za a dinga rubuta maka lada misali yanzu ka ɗau sadaka ka ba wani ɗalibi mai karatu ya je ilimin addini ya zama shehin malami to duk lokacin da ya amfani da wannan ilimin yadda za a ba shi lada haka za a baka kaga ba wanda ladan ka zai ƙaru in masallaci ka gina haka in makaranta ka gina haka wa ala ra'asihim ma makaranta ko kuma almajiri mai karatu idan ka gina almajiri ko ka gina makaranta to kai kullum darajar ka ƙara ɗaukaka take misali ka gina aji ɗaya wataƙila ajin nan zai ci ɗalibai hamsin ɗaliban nan hamsin to duk wanda ya koyi bismillahi rahmanir rahim a wannan ajin ɗalibi hamsin to Allah zai baka lada ɗari ɗari so hamsin idan cikinsu wasu za su girma ai su balaga su rinƙa sallah ko to duk lokacin da suka yi bismillah a gun sallah in aka ba su lada sai an baka in malamai ne suka ci gaba da karantar da mutane duk lokacin da suka koya ma wani wannan fatiha a bismillah sai an baka lada to ina ga ace kuma ka gina aji an sauka alqur'ani to da haka ita sadaka akwai asraru da yawa a cikin ta na ayyukan alkhairi kuma manzon Allah ya ce mana ita sadaka tana ingije bala'i in kana yin sadaka to koda bala'i ya taso ma rigi-rigi to albarkacin sadakan nan sai Allah ya janye wannan bala'in ko kuma Allah ya sauƙaƙa bala'in ya zama in zai zo babba ne to sai ya zama ɗan ƙarami da watakila haɗari za a yi a dinga cewa ma ai wannan gawa ba an kawo ta gida ba sai abin ya sai abin ya ya buge da tuntube da cirewa kumba yaya to haka sadaka take da haka a yi ƙoƙari a rinƙa yin sadaka sai na Aisha ta ce manzon Allah ya gaya mata cewa idan mutum ya ɗauki sadaka ya bada to ba a hannun almajirin ka ɗora ba a hannun Allah ka ɗora mun karanta hadisi nan baya wani mutum ya zo gun sai na Aisha yana ne almajiri ne ya ta bashi ya wuce wani da ya zo ya tace ai mai shimfiɗa a kawo mai ce to ya wancan kika bashi ya wuce ce ai manzo Allah ya ce mana mu ranka aje mutane a matsayinsu wancan bukatar shi allazi wahidin an bashi wannan ku ai mai shimfiɗa a bashi kowa gurguda yadda ka girmama shi haka Allah zai girmama ka to da haka ƴan uwa a dagi a ranka yawaita sadaka ko dan wa'innan bala'o'in da muke a cikin su Allah ya ɗauke mana wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bawa Allah bai ƙara ma bawa wani abu ba saboda rangwamen da zai illa banda ya ƙara mai ɗaukaka da aka maka laifi ko aka cuta maka ko aka yi maka wani mugun hali to babu abin da ke gabanka illa banda ka yafe in ka yafe din nan to wannan yafe ita kuma za ta jawo maka ɗaukaka a gun wanda ka yafe mawa da ɗaukaka a wajen Allah mutum ya maka laifi yana ta tunanin ta ina zai bullo sai ka nemi ka ce wani kazan nan da aka yi da Allah magana ta wuce na yafe maka da Allah goyo ba za ka ji ana dambe da shi ba a wata can ba an taɓa mutuncinka an zage ka amma da ka ce kai baka yadda ba mu an je kotu sai an kaza in ya biyo za su in su bi ke cin mutuncin kai yanzu ya zama na uku to da haka nan annabi alaihi salam yana karantar da mu cewa mu yi kokari mu rinka yin afuwa da rangwani Allah na magana yana gaya mu sai na afuwa yana cewa wale afu wale yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum sai kuma mutanen kirki ku yafe ku yi rangwame kuma ba ku san Allah ya yafe muku mu kalli irin cutawar da aka yi ma ma'aikin Allah amma da ma'aikin Allah ya je Madina ya dawo wanda ya zo ya kewaye garin Makka za a yi fato Makka da aka tara mutanen Makka ga wanda ya ce mai boka ga wanda ya sa mai kaya ga wanda ya tsora mai mahaifa ga wanda ya zage shi ba abin da ba a yi mashi ba annabi alaihi salam da ya tara mutanen Makka sai ce masu ya ku mutanen makka me kuke zaton zan maku a yau suka yi shiru kowa sai ba haushi da ke cewa tsuliya ta ɗorarwa sai wani sahabi mai ban da ya raba ya ce wani ku ce afuwa ai shi ne rangwame sai can ƙasa ƙasa ya ce afuwa muke so annabi alaihi salam ya ce to ni ma zan gaya muku irin abin da ɗan uwana annabi yusuf ya gaya ma ɗan uwan shi la tasriba alaikum yau ba wai ma na yafe muku ba ko zargin ku daga yau ban ƙara yi ko zargi ka san ko an zargi za a yi hukunci sai to ko zargin ku ba zan ba sai ga sai ga makka ta zama da'irar zikiri ko ina ka bi sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah to da Allah da ya ce ina wani a kamo shi a yanka in ya samu ya bi ta wata kwana kana zaton zai musulunta to da haka annabi alaihi salamu a wannan nukudar yana karantar da mu cewa mu ranka kokari muna yi ma ƴan uwan mu afuwa duk laifin da suka yi mana kuma wannan shine halin Allah shi ma Allah afuwa yake cikin sunan shi akwai al'afu mu kalli abin da muke ma Allah walau yakizullahu an-nasa bima kasu ma taraka ala zahriha da da Allah zai kama mu da abin da muke yi duk wani mai taka kasa Allah ba zai bar shi ba yau kalle yau ba lahadi ba Allah uku guda dubu nawa aka ce yau eh duk abin da Allah ya hana yanzu in ka zo ka tattara abin da Allah ya ce a yi da wanda ya ce a hana wanda ya ce a hana yau ya fi yawa amma bai yi komai ba gashi ruwa ma yake ta mana ma ana cewa yayi yawa wannan bai isa mu gane afuwa Allah ba to shi ne al'ada Allah wani gun manzo Allah yana faɗa yana cewa Allah ya ce ku yi ɗabi'a da irin ɗabi'o'i na ni mai kawaici ne ni mai haƙuri ne wani gun manzo Allah ke cewa ku ɗan al'umma ta ku yi ɗabi'a irin ɗabi'a Allah kalli yadda manya-manyan kafirai kahin musulunta abubuwan da suka yi amma yau da suka zo suka yi kalmar shahada sai kuma Allah ke ce musu radiyallahu anhu wa radu an to kenan tunda Allah mai rangwame ne ko muna mai laifi ya yafe mana to mu ma mu rinka yafe ma ƴan uwanmu muna musu rangwame duk laifin da aka yi maka in kai hakuri girma ne da ɗaukaka a wajenka ya annabi yusuf alaihi salam sura Allah ya saukar su kutum ba abin da bai fiye cikinta ba an jefa shi rijiya an ce shi ɓarawo ne ko an sai da shi a matsayin bawa amma ran da ya zama abin da ya zama da 'yan uwan shi suka zo ce to 'yan uwana ce kun san abin da kuka yi mu suka yi turbe shi a da Allah amma ban magana din na yafe muku kawai ku zo mu ci gaba cin arziki yanzu ma ba rama zan ba ku je daga ƙauye duk ku kwaso kayan ku ku zo mu tare mu zauna na wannan shine halin Allah shine halin manzon Allah shine halin annaba kai sahabbai radiyallahu anhu in ka ji yanda suke ma ƴan uwansa afuwa da rangwame sai ka sha mamaki wata rana akwai sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda da dan ƴan uwarta sayyidatina Asma sai dan wani musayar miyau haka ya faru tsakaninsu a matsayin shi dan yatta kamar ɗanta ta ce to tun da haka ne na yanke mu'amala da shi ran da aka zo aka yi mata gangani aka zo aka dinga bata baki aka dinga bata baki tana kuka tana cewa to na yi halin Allah na yafe mashi kaga kenan nan ana koya mana darasi duk bacin ran da aka yi maka kowaye maka shi tsakaninka da shi yafiya kai ma dan Allah ya yafe maka Allah ce ma abubakar yake ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku san Allah ya yafe muku sai na abubakar kalli matsayin shi amma aka zo aka jefi yar shi aka ce an kama ta ta yi zina kuma yan nan matan manzon Allah sai na abubakar ran shi ya ɓaci ya ce to wallahi wani wani da wani ‘yantaccen bawan shi da wani ɗanɗan uwan shi wanda yake ɗauke da nan shi su ne ma gaba gaba wajen yaɗa sharar ya ce to shi wannan ɗan uwan ban ƙara taimakon ka ba ni ba ka ya ce wannan ‘yantaccen bawan kuma ka je ka nemi wani uban gida ba ni ba da Allah ya zo ya wanke sayyidatu na Aisha tun daga innal ladzi ja'u bil ifki har ya zuwa al khabisatu lil khabisin manzo Allah yana jin ayaye maza maza ya hawo zuwa hawo minbar ya tara sahabbai aka karanta sai annabi ya ce ku kirawa ne kazafi a bulale shi a kirawa ne sai na abubakar yana ta sau yana ta saurare sai Allah ya sai ya ji to sakon haddana shi Allah ya ce wala ya atal ulul fadl minkum wasa an yi utu wal qurba wal yatama wal maza Allah ya ce wal ya'fu wal yasfu sai Allah ya kyale annabi ya ce haba manyan mutane su abubakar ulul fadli manyan mutane ma'ana ulul fadl kamar ka ce haba excellency ulil fadl haba excellency inji Allah yake ce ma Abubakar ce ba ai bai kamata irin ku manyan mutane ba kuma ku ce ba za ku tausaya ba za ku yi alhairi ga ƴan uwanku na zumunta ba da marayu Allah ya ce wale afu sai Allah ya kauda kai yace haba manyan mutane manyan mutane su kauda kai mana ka ji wata girmamawa maimakon Allah ya ce Abubakar ka kauda kai yace manyan mutane ku kauda kai wal yasfahu ku yi rangwame ku manyan mutane kuma ba ku san Allah ya gafarta muku ne sana abu kawai tashi ya ce gaban manzo Allah ya daga hannun shi ya rasulullah na yafe mawani na yafe mawani kuma abin da yake masu yayi masu qara'in wanda bai ba kuma ya gaba da ninka masu to ba mu san mu game da Abubakar aljanna to mu ma mu yi ma ƴan uwan mu rangwame mu masu afwa Allah ka ba mu ikon yi annabi alayhi salamu ya ce wa mata waza ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah wani mutum ɗaya bai taɓa yin rangwame ba ai bai taɓa ƙasƙas da kanshi ba tawaza bai taɓa ƙasƙas da kanshi ba in dai ka ƙasƙas da kanka dan Allah to face ku illa rafa'ahu Allah wannan mutumin sai Allah ya ɗaga darajar shi kamar yadda na faɗa a karatun baya akwai tawazu'u na gaskiya akwai tawazu'i na ƙarya in ka tashi kai tawazu'u na gaskiya wanda abin nan ka cancanta kai kana da haƙƙin kai amma ka kaskas da kanka ka dawo da mustawanka daidai da na kowa ya isa mu ɗauki darasi ga annabi alaihi salam waye daraja shi waye kaman shi amma ji yanda ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah wata rana fa saboda tawadu yana zuwa ya zo fa da ya zo majalisar shi zai zauna kawai sahabbai aka yi aka tashi annabi ya ce haba ku daina miƙe mun kamar yadda kuke miƙe ma kamar yadda ajamawa suke miƙe ma shugabannin su ya ce ni ba wani abu bane bawa ne ina ci kamar yadda bawa ke ci ina zama kamar yadda bawa ke zama amma shi bawan ne shi kaskantaccen ne sallallahu alaihi wasallam to ka ji fa abin da ya ce masahabban shi to da annabi ya kafa wannan dokar to ka san akwai majazubai yawwa akwai majazubai to kawai malam wani shi wani sahabi bai nan annabi na zuwa ko gobe da ya dawo annabi alaihi salam ya zo sai ya yunkure ya miƙe sai ga kowa bai tashi ba sai ana jin rigar shi ana kai zauna zauna zauna annabi ya hana a miƙe to annabi bai iso ba ya miƙe annabin ne ya hana a tashi in ya zo ya ce to ai bai kamata ba sai kawai je tarbi gaban manzon Allah ya fi kalli annabi ce a ƙumu wal ƙiyamu ilaika fardun wa tarkul farda an na ya saƙimu a yi mutum mallahu aƙalar rajihun wa ma'arifatin ya raka wala ya ƙumu sai karya doka ya ce ya rasulullah ka kafa doka jiya banna to ni zan miƙe in ka zo dan a miƙe gaban ka farilla ne kaman sallah ya rasulullah zai yi abu farilla yace to ya rasulullah zai yiwu ga mutumin da ke da cikakken hankali da sanin darajar ka ya ganka bai miƙe ba sai manzo Allah ya murmushi ya dafa ka faɗe shi Allah ya maka albarka kaga wancan babi ne na tawazu manzon Allah in manzo Allah ya nuna shi sarki ne ko wani abu to sai a rinka tsoron shi amma sai manzo Allah ya zauna a guri a rinka mu'amala da shi da sahabbai ya ishe ka ma'aikin Allah alaihi salamu saboda tawadu in cewa ya a kawo mai mala'iku ya rinka doki da su kawo su za a yi amma alaihi salamu sai ya hau jaki sai ya hau jaki ya ta yawon shi alƙali iyadu ya kawo ke cewa wata rana ma'aikin Allah ya je wata anguwa a ƙasa shi kaɗai to da zai dawo wani sabi shi a rasulullah ka taho a ƙasa ya rasulullah ga yanayi bari in baka in ba da aran jaki ka hau ka kai ba sai maza Allah ce to ba na aran wanda zai zai dawo da jakin ana jawo jaki da annabi hau sai ya ce ma dan aike to hau mu tafi sai ya goya shi ya ce a ai ba komai ka ya ce a'a ya ce to ɗayan biyu ko ka hawo mu tafi ko kuma ka zauna gida idan na je can sai in samu wani wanda zai taho sai in ba shi ya taho mai da shi kaga in ya hau jakin ma har goyoyi wata rana ana da wata bukata manzo Allah ya waiga ya waiga babu abin hawa sai ya ga wani jaki na kiyo ce wancan jakin nawa a bani in hau manzo Allah ya hau sai ga abu huraira na kallon shi abu huraira hawo mu tafi sai na abu huraira ce lokacin da na yunkura zan hau jaki ce to da ni da ma'aiki mun majaki nauyi ya ce kawai sai jaki ya faɗo ya ce ma'aiki ya faɗo ni ma na faɗi manzo Allah ce subhanallah ya tashi manzo Allah ya kama jakin ya tada ya hawo ya ce abu huraira hawo Abu Hurairah ya ƙara kama ya hau yace da manzo Allah yawan nan faduwa har sai da kawawan shi suka hantsala manzo Allah ya tare jake shi Abu Hurairah hau yace ya Rasulullah na ka da kai so faro na faro na ka da kai na biyu in na ka da kai so uku Allah zai fushi da ni manzo Allah he bismillah ya bugi bayan jake shi hawo mu tafi kai mutum nawa kake goya a keke a shi ne kamar jaki yanzu ko mutum nawa kake goya a keke alaihi salatu wassalamu kenan fa annabi ya hau jaki ya goyo kuma saboda tawazu'un annabi alaihi salatu wassalam da an ce ga wani muskini wani wanda ba wani ba bai da lafiya sai manzo Allah ce ku tashi mu je mu gaishe shi bai zuwa gaida excellency ko wani sai in ta kama amma da an ce ga wani kaskantacce wanda bai yana kallon shi amma ce annabi ya san shi girma ne a wajen shi sai manzo Allah ya kwashi sahabbai ce mu je mu gaishe shi ai ga hadisin nan mashahuri na bayahude ke zuwa fadan ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam amma da aka ce bai da lafiya manzo Allah ya ce masa sahabbai duk ku tashi mu je mu gaishe shi bayahudi ko manzon Allah alaihi salatu wassalam sai ya je cikin talakawa manzon Allah ya zauna a yi ta hira da shi a yi ta wata rana wani wani kaman wani mutum mai kirari haka kaman ka ce maroki kawai ya zo manzon Allah zai wuce sai dinga ya khairal bariya ya khairal bariya ya khairal bariya sai manzon Allah sai wani sahabi ce rasulullah ana magana yana waiguwa sai ya gari shi a za ka ibrahimu ya ce wannan ai annabi ibrahimu ne shi ne khairul bariya amma in ga sai na rasulullahi wa ne annabi ibrahimu saboda tawazu ya ce ba suna na bane ya ishe ka annabi alaihi salatu wassalam idan tufafin shi ya yage sai kawai ya zauna ya sa allura ya dinki abin shi kai saboda tawadu ma'aikin Allah ya sha ya fito da mayafi an wanke bai bushe ba ya ɗauro shi ya zo ya sallah annabi alaihi salatu wassalam da kanshi ya je ya tsugunna ya tatsa akuya mai alaƙa mai shiriniya ma ya gaya mana ko mene yake cewa hadisin bidar shati bil hadisin bidar lil masayid fil yadi mene yake cewa akada hubbi fi an ummi ma'abad hadisin bidar shati lil masayid fil yadi annabi alaihi salam sai je tsuguna ya tatsa akuya ya sha wata rana sai na abdullahi bin abbas ne ke cewa ina ɗan ƙarami mun fita tare da manzo Allah a abbasin ne ma shi baban ma'aiki yace wata rana sun fita da annabi alaihi salamu a makka yace sai ya ga wani mai kiwo ce baka ba mu nono mu sha ba yace to wallahi duk awakan nan da ka gani na amana ne na kiwo ne manzo Allah yace to ga wata ƴar karama ce yace eh ita kwanan nan aka haife ta an bani an bani ita ne a matsayin lada ƴar karama ya manzo Allah yace to ka ba mu mutatsa jikinta ma wannan ƴar karama yace yace to ga ta nan ma'aikin Allah ya- yana shafa hantsarta kawai sai ta zama kamar wata babban akuya ya sha ya ba sai na abbas ya sha shi ma ya ba shi ya sha ya taɓa hantsa ya ta koma yadda take kaga wannan nau'i ne na tawaga manzo Allah alaihi salamu a gida sai ya iza ma matan shi wuta ya je kasuwa ya yi wa matan shi cefane saboda tawazu in ma za ka ɗauka ya ce a'a na gidana ne bari in kai da kaina takalmin ma'aiki ya tsinke sai ya zauna ya samu abin da zai kulle kan ya isa gida kuma in ya je ya zauna ya sa allura ya tsinke abin shi alayhi salatu wassalam kai annabi alayhi salam duk cin abinci fa hadisan da aka rawaito manzon Allah ya ci abinci shi kadai ba su da yawa sai da ya zama kwanan annabi alayhi salatu wassalam yanda ka san irin kwanan nan na mahauta da suke tallan nan shine kwanan cin abincin ma'aiki shi za a je mutum hudu su kinkimo a zo a aji ya yi bismillah ce kowa ya sa hannu a shi da ɗa da bawa da babba da ƙarami da kowa da kowa to kai wani iri ne kwanan ka annabi alaihi salam da yawa abin da zai baka mamaki sai manzo Allah ya iske in matar shi za ta yi waina sai manzo Allah ya ɗauko ruwa ya zo ya zuba ya dama mata kullu yana ce mata haɗa wuta shi kuma yana dama kullu lokacin za ta gama haɗa wuta kullu ya haɗu sai ta ci gaba da waina alayhi salamu ya iska sai na Aisha tana niƙa tana ta niƙa alkama ya ga dai abu ya ce ke da Allah raguwa ta shi ki gani ya duka ya kama yin da ka bunga wannan duk halaye ne da ɗabi'o'i ma'aiki da darajar shi da kimar shi wanda in ka cire Allah ba kowa amma duk da wannan alaihi salatu wassalam kaskas da kai yake nuna yake shi ba kowa bane alhalin shi ne uban kowa to da haka yana daga sirrin zaman duniya ƴan uwa mu zama masu tawadu masu kaskas da kai kakka zama mai girman kai kai kana jin kai wani ne duk darajar kafa kan ka mutu ne so me na girman kai kuma kullum za ka ji Allah zargin masu girman kai da haka ka zama mai tawazu babba ka ba shi girman shi kai mu'amala da shi sa'anka ka girmama shi kai mu'amala da shi na ƙasa da kai ka jawo darajar shi ka nuna abokin kare kai mu'amala da shi an roci hadisi ba annabi alaihi salatu wassalam yana zaune sai mace baiwa ta zo fadan manzo Allah ce ina son magana da kai sai manzo Allah ya tashi ya bita ya bita ta je magana da take so ta gaya ma manzo Allah ya bata shawarar da zai bata kuma ya tashi ya dawo an ce akwai wata mata kamar da alkali ya kawo a cikin ashba ce tana da dan taɓin hankali haka kawai rannan ta zo masallaci ta tsatsalle ku ana keke ki annabi sai ku kyale ta ta zo kawai sai ta miƙa manzon Allah hannunta ta ce ka taso mu ta ina da wata bukata da kai an san tana cikin hankali ba amma ma'aiki alaihi salam kawai sai tashi ya bi ta ta shiga nan layin ta shiga nan ta shiga nan ta gaji da yawo yana biye da ita ta samu wani gu ta zauna shi ma ma'aiki ya zauna gefe sai wani ya ji ce kai wani bai wannan taka wa kasan tana da matsala to ta ta ɗauko annabi da a masallaci tana ta yawo da shi a madina kuma ka san manzo Allah ba zai kyale ta ya koma ba da haka mutumin ya tafi cikin fushi ya wata tana zaune manzo Allah na zaune sai shi ya rasulullah yana ka biye mu wannan mahaukaci ya ce fa sai manzo Allah ya ce a mahaukaciya ce ce sai manzo Allah ya tofa mai ce shafa Allah ya tofa mata ne wace Allah ya ba ta lafiya kawai sai ce wani farkiki haka ce inna lillahi wa inna nan ina ne ita bata san a Madina ma take ba to kai yanzu ba mahaukaciya ba abokinka guda nawa ke gayyatar ka shi ina da bukata ka bi shi ba kaninka ba wanda bai isa ba kaga duk wa'annan abubuwan yan uwa ana karanta mana annabi alaihi salatu wassalam kalli a wajen tafiya jiyan da yake taimakon sahabbai shi ibrahim na cewa ya suku sahaban wal mala'iku tatbau annabi saboda tawazu'u bai shiga gaba sai dai yana baya sahabbai na gaba abin da yake ce masa hallu zahari lil mala'ika kuma baya na dan mala'iku ke biye da ni ku ku yi gaba alaihi salam haka yake tafiya haka yake tafiya in kuma ya iske sahabi ya gaza a hanya manzo Allah bai wucewa sai ya tsayaye mai iya taimakon da zai iya mashi wani sahabi yana faɗa hadisi wata rai ke cewa ya ce ya taho yana da wani raƙumi sai ya kasa ya ce har ma ya fara kwance ma raƙumin kaya kawai sai ga annabi alaihi salam Allah ya ce aya aka ne ya rasulullahi raƙumin na ya gaza kyale shi zan yi shiga daji kawai in nemi mafita ta sai manzo Allah ya ce a ba komai sai manzo Allah ya bugi bayan raƙumin ya yi bismillah ya ce mai da mai kaya aka maida ma wannan raƙumin kaya ya ce sai ga mu da raƙumi na da na manzo Allah sun yi kunnen doki suna tafiya ya ce annabi muna ta hira annabi ce kai raƙumin nan naka yana da kyau fa ya iya tafiya ka sai da mun shi mana Allah ya maka gafara ya ce to da dai labarin gafara ce sai na kawar da fuska ni ce gaskiya ba zan sai da maka ba sai manzo Allah ya ce ka sai da mun shi ukiya kaza Allah ya maka gafara ya ce ban sai da ba gaskiya annabi ce to na ƙara ma kaza Allah ya maka gafara yace ban sai da bace sai da manzo Allah yace Allah ya mun gafara su goma tukunnan ce to na sai da maka shi gafara yake nema ba ku daura kumin ba radiyallahu anhu to kenan bayan an je gida manzo Allah ya bashi kudin ya kira shi ya kai raƙumi manzo Allah ya dauki kudi ya bashi har yayi nisa sai manzo Allah ya aiko shi a kira shi sai manzo Allah ya ce a tarani ma kaftuka yanzu kana ganin na matsa maka ne dan an shi raƙuminka to da raƙumin da kuɗin din na ban maka yi tafiyarka manzo Allah taimakon sahabban shi yake to kai fa yanzu to da ka ƴan uwa mu zama masu tawadu masu ƙasƙas da kai duniyan nan labari ce duniyan nan yadda ka san mafarki yanzu in ka kwanta bacci kana iya mafarki ka zama shugaban duniya ko amma in ka tashi ka ganka talakanka fitif haka ne ko to duniya kenan ba za idan mu ba zai bude ba sai mun je lahira sufa yana cewa duk mutane bacci suke ne yace ba za su farka ba sun je lahira da haka ƴan uwa manzo Allah ya gaya mana cewa wani mutum ba zai tawadu ba ya kaskas da kai face sai Allah ya ɗaukaka shi رواه مسلم إمام مسلم يروي شي ونا حديثا وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه hadisin gaba kuma an so shi daga Anas dan Maliku Allah ya kara mashi yadda dan mafi yawan hadisan yara ana samo su ne daga Anas dan Malik saboda shi ma yaro ne dan me lokacin da annabi alaihi salamu ya je madina sayyidina anas bin malik yana da shekara goma mahaifiyar shi ta ɗauko shi ta zo ta kawo manzo Allah ya rasulullah ana ta kawo maka hadiya ni ban da abin da zan baka ga ɗana nan yi maka hidima matuƙar rayuwarka sai ya zama sayyidina anas duk wani buƙatan manzon Allah wanda za a ce a shiga gida a ɗauko to anas ne kuma duk tafiyar da manzo Allah zai ta yaƙi ce ta menene to anas na kusa da shi da manzon Allah ya cire takalmi sai Anas ya zura hannuwan shi in manzon Allah na neman aswaki a ce ina Anas ina jaka aswaki ina jak ina almakashi zan gyaran fuska ka san manzon Allah saboda gayu alaihi salatu wassalam yana da madubi na musamman din aka dan kewaya aka kewaya yana da hankici ya share fuska ya share ya duba madubi kyau ya ga kyau to haka aka yi da Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda duk rayuwar shi yace da yawa lokacin sai na kai manzo Allah buta alwalar shi na ji bacci ya ɗauke shi tukun zan tafi gida kuma kafin lokacin da zai tashi kuma na dawo yace amma shekara goma nan da karancin shekarun shi da ƙiriniya ta yaro ya ce shekara goma nan da muka yi da annabi alaihi salam ya ce ban taɓa yin wani abu na kuskure ba ya mun faɗa ya ce ko aiki na yi aka samu matsala ya ce da Allah ya ƙaddara ai da ka yi annabi alaihi salam wata rana ya aiki anas ɗan malik da ya gamu da abokan shi kawai aka kama hidima manzo Allah ya ji shiru sai ya bi ya bi ya bi ya bi ya bi zuwa can sai Anas sai da manzo Allah ya kusa da Anas kawai sai Anas zai ga manzon Allah sai Anas zai kifa da gudu sai manzo Allah ya ranka sauri yana Anas jira'in rakaka Anas jira mu tafi tare in kai ne fa Nabi salamu kenan to wannan duk nau'i ne na tawazu da kaskas da kai dan manzo Allah ya nuna mana duniyar nan ba komai bace to shi da sai na Anas dan Malik yake cewa mai ruwayar zai ke cewa annahu mara ala sufyan cewa shi sai na anas dan malik ya wuce wasu ƙananan yara fa sallama alaihim yana zuwa wajen ƙananan yara sai ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum ƙananan yara fa ya musu sallama to sai yaga an kalli abin wani jinkirin haka wa qala sai yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana aikata haka ai annabi alaihi salam idan ya iske ƙananan yara yana musu sallama nan mun sha karanta hadisin banu salima manzo Allah alaihi salam labari ya zo imamu nawawi ma ya kawo wani yanki na cikin hadisin manzo Allah ya kawai aka ce mai banu salima suna shirin su taso su dawo kusa da madina ashe wasu ma har sun yi zango sun dawo to da safiya manzo Allah alaihi salam sai ya fita da hantsi haka ya ce bari ya je inda suka ɗan sauka ya duba da ya je duk iyayen ba su nan sai ƙananan yara suna ganin manzo Allah suna ta irin tsalle-tsalle na garinsu annabi alaihi salamu na zuwa sai ya ce masa assalamu alaikum kawai sai wani mai ɗan waya daga ido ya ce salamu alaikum wannan kuma ha sai manzo Allah ce abu kusan wannan ba sai ya ce ai gaisuwa ce ta addinin mu assalamu alaikum sai ya ce salamu alaikum sai wani ɗaya ce salamu alaikum kamar ya koya haka su ma sauran suka ce salamu alaikum sai suka kama tsalle manzo Allah na ce musu salamu alaikum su ma suna taɗi suna salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum manzo Allah ya biye musu dan ya koya musu sallama so mu ya muke da ƴaƴanmu muna koya musu sallama muna musu sallama in mun ga gungun yara muna musu sallama duk wannan karantarwa ce kai ka samu yara ma ka rinka yi musu irin wannan za ka kai ma duk inda za ka wuce sai ga suna leƙuwa suna salamu alaikum salamu alaikum ba ka koya musu sunna annabi ba da haka sai na anas ya ce manzon Allah yana yi ma ƙananan yara sallama shi yasa shi ma yake ma yara sallama muttafaqun alai imam bukhari da muslim dukkan su sun rawaito wannan hadisi wa anhu radiyallahu anhu qal in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت كما حديثا da na faɗa ɗazu an so daga abi hurairah Allah ya ƙara mashi yadda ƙala ya ce in kanatil amat yace da yawa baiwa za ta kasance min ima'il madinati daga cikin bayin madina la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam tana kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatan ɗaliku biyu haisu sha'ad ta tafi da annabi duk inda take so baiwa amma ta kira manzon Allah zo mu tafi annabi ya bi ta ta ko nan gun ana nuna mana darasa cewa ashe ba sai wanda ya isa zai gayyace ka ba ba sai wanda ya isa ba zai zo wajen ka ya nemi kai mai wani abu ko yaro ne kaga yana kuka ya zo ya kama hannunka ana waye wancan ka ce a kira shi in wanda zaka je ne ka je ka yaye mai wannan damuwar tashi ba zai manta da kai ba amma ana iya ma wani ya zo ya koka mai kace kai da Allah hidima ta nake je kai hakuri ba haka ake yi ba saka annabi alaihi salam saboda tawadu'un shi sai ya ba kowa a cikin duniya hakkin shi da haka yan uwa mu yi kokari mu ma mu rinka kwatanta irin wa'annan ɗabi'o'i na annabi alaihi salamu dan me dan mu samu tsira a wajen Allah رواه البخاري إمام البخاري يروي حديث وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري an so daga aswad dan yazid Allah ya kara mashi yadda kala yace sa'altu aisha radiyallahu anha yace na tambayi sayyidina aisha yadda Allah tabbata gare ta ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yasna'u fi baitihi yana tambayar ta wai idan manzon Allah ya shiga gida me yake yi me yake yi kala sai ta ce kana yakuna fi mihnati iyali ai manzon Allah in ya shiga gida cikin dawainiya aikin mutanen gidan shi yake in ya shiga gida ba kujera za a kafa ya zauna ba a wanke-wanke kike kawai sai ya saka hannu a yi da shi shara kike sai an ci tsuntsiya a yi niƙa kike sai ya taya ki abinci kike dafawa sai ya iza maki wuta ko ya ɗora maki wani abu ya tankaɗe an wata rana wani zahabi ke cewa mahaifiyar shi ta gaya mata ce sun je gidan manzo Allah alaihi salam ta ce wallahi ita bata gane manzan Allah ba ne yadda ƙuran alkama ta cika mai fuska an je an nuko alkama tun da lokacin ba rariya ta ce amma manzan Allah alaihi salatu wasalam ya zo kamar yana baka ta wannan abun ƙura na tashi tana bugun idan shi to da Allah kai yanzu yaushe ka taɓa matan ka tankaɗe ko masara ce dai ka ce ku je ku ɗebo to amma yanzu da Allah matar da kake da ita sai ta ga cewa idan tana girki bakin wutarta ya fito za ka iza mata ba za ta gane kana son ta ba in ta zo tana tankaɗe ko ba ka yi tankaɗen ba za ka zo ka jawo kujera a tankaɗe ake amma dai kawo mu gani kai ma ka ɗan kwatanta da Allah inda wata magana ta kasa gaya ma ba za ta gaya ma ba amma in ka zo dai ka bangaji kwanan garin kawai ka ce kun aje abu kan hanya kaza ba haka muke ba to ya za a yi mu shawo kan matanmu ko gani kai matarka ta yi wanki za ta za ta shanya kai kuma ɗauki karanka ka kaɗiwa amma dai shadda na har yanzu bata mutu ba shekara kaza ka shanya nan ka shanya nan ko in ka zo shanya ta abin nan ka tattara ka ninke mata ka bubbuge ka kai mata ɗaki don Allah idan kana wannan ba za ta ƙara son ka ba da haka annabi alaihi salam duk wannan abubuwan yana koya mana ne nan na faɗi cewa manzo Allah ya iza mu sayyidina maimuna wuta ko har wutar ta mutu amma annabi alaihi salam yayi wannan ne dan me dan ya tausaya mata musamman irin matanmu na malam bahaushe in gida ya yawa kallo wahalar da suke da an ce ga 'ya'ya wajen goma wallahi wata in ta daro gada ba ta ƙara samun sukuni wajen sha ɗayan dare te wannan te wannan te wannan te wannan te wannan kai kuma takamarka kawai ka kawo abinci ka dare mata kai mata ce fa ne iya kanka kenan amma aikin da take in aiki zaka ɗauko nawa zaka biya to ka rinka taimaka mata kana rage mata wasu ‘yan matsaloli wannan rage wadda za ka ita kuma za ta rinka jin daɗin zama da kai ka in akwai wata buƙatocin da take da su in kana mata irin haka za ta rinka gaya ma kai tsaye amma ka zama kinkirin kawai kai ga kanan kai ba mutum ba kai ba dodo ba to dole kai ta samun matsaloli da matanka yanzu irin abubuwan da suke aukuwa a gida na sha faɗa wannan da yawa a guraren maulidi ina cewa abubuwan da mutane suke da muna kwaikwayon halayen manzon Allah game da iyalai hatta kashe-kashen aure da ake ba za a yi shi ba kana da mata ba wata magana mai daɗi tsakaninka da ita in taimaka laifi yadda za ka ci mutuncin wanda baka sani ba haka za ka ci mutuncinta in kaga kana mata fara'a to wasu wani abu kake so wajenta wai kai kada a raina ka kai akwai wanda daman yanzu daman da ya shawo kuna da mashin har ma ƴaƴan shi da matan sun san kukan mashin din shi daman kanye barki yara sun yi gida in na ga babana ga mahaukaci na ya taho yi mana shi ne fassarar karatu ga mahaukaci na ya taho ba mahaukaci ake guje mawa ba ga mahaukaci na sai kaga an yi durin durin kowa ya shiga taitayin shi ba za su na ba'a ba sai ka je ka zauna in kuma kwano ka iske ta aje inda bai kamata ba kai kwalla da shi ka hada da zagin iyayenta in abinci ne aka kawo maka bai maka ba kai faɗi abin da ka ga dama to kai aka tsare ka ko ko ka iya dama ya zama cewa kana sakan ma iyalanka da 'ya'yanka fuska kana ba su dama su zauna musamman yanzu ƙananan yara ƙananan yanzu musamman ƙananan yara kana da 'ya'yanka ƙanana duk yadda za ka yi ka koyar da su tarbiyyar da ka tsaya kan ka shigo su yo waje ga baba ga baba ga baba ga baba wanda za ka ɗauka ka ɗauka wanda za ka shafa ka shafa wanda za ka za ka cewa in ma wani munafunci mata suka yi a gida ana zama ya kaji ya ce baba da baka na inna ta ce kaza inna ta ce kaza ko zai tona mata asiri amma da ita da kai ba wanda ya samu sauki da ita da yaron ba mai sauki wajen kai za ka gane matsalarsu wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi kokari mu gyara su mu maida annabi alaihi salatu maida matan shi yake kamar abokan shi hadisi na nan manzo Allah alaihi salatu wasalam da farko farkon Aisha a Madina har gasa ta tsere yake sawa shi da ita an sha karanta hadisin ya sa gasa tsere ya ce to ke wancan rike in ta riga ni ke bata in na riga ta ke ba to lokacin ba nauyin jiki da ta yi kan annabi yayin kurata zaga ce ta ci a bata ana nan kuma ita ma dai da jiki yayi nauyi wannan annabi ya ce to a kwatanta ana kwatanta ya tsere mata ya ce to hazihi bi tilka wannan cin da ne sakamakon na baya to kai in baka tsere da matarka ba wace irin gasa ka sa mata wanda hatta ya kamata mutane su rinka yi ma matansu gasa ma ta gayu ko ga in ka sa riga to kin gani ko kin ga rigan nan ta sha guga kin gani ko to bari in dawo gidan na ga adan da kika yi Allah sa zaki ci wata dubu daya Allah in ka dawo ba za ta ga wanka ba za ta ga wanka ba amma ka batta kamar ƴan aiki ka dawo ka iske ta kamar ƴan aiki duk wannan tarbiyya ce da ya kamata mu kula da ita da haka ƴan uwa mu rinka koyi da irin halayen Annabi alaihi salam mu rinka koyi da halin manzon Allah duk abin da zaka kawai ga ga ya Annabi alaihi salam yi shi ya Annabi alaihi salam yi shi to da haka lalle ƴan uwa mu yi kokari kun ji an tambaye sai na Aisha ta ce annabi alaihi salam idan yana cikin gidan shi to yana cikin ɗawaine iyalan shi to idza hadarat sala idan kuma lokacin sallah ya zo da an ce lokacin sallah yayi to ba abin da manzon Allah yake haraji ila sala sai ya fito ayi sallah to anan gumma akwai karatu da ya kamata mu fahimta irin yanda zai zama idan mutum ya fita gida din nan da sahi shi kenan haihata haihata sai bacci kuskure ne wannan in dai kana da dama ba Allah ya sa kai dole rayuwar ta haka take ba to ya zama cewa in ka fita gidanka to dan can wani lokaci ko ba komai za ka yi ba ka dan bugu ka zo gida ka ga tun daga saya wajen azhar yaya ko ina wani ya dawo daga makaranta eh ya dawo ya wani kaza me aka ce a makarantar ka dan jijji tukun ka koma amma kana ɗan dama ka ɗan yi kwanciyarka yara wanda zai zo ya hau jikinka ya hau wanda zai wasa ya hau wanda za ka ce ya bari ya bari nan ma akwai wani karatu mai yawa amma ka buga kafatun sahi ka hita sai dare kan ka dawo yara sun bacci da sahi kan su watsake da kai ka hici to shi ma za su gane kai baban su in aka yi sa'a wani na shigowa ya su kaddara shi ne uba wanda suka kanka da rana ya su kanka tambaya wannan waye da aka a ranka kokari ana kewaye iyalai ba kyale su ake ba kaji annabi alaihi salam in ya shigo gida zuwa yake ya zauna ya taya matan shi aiki in lokacin sallah ya fita in ya gama ba wani abu yake bai dawo wajen su ba har sai da Allah ya ja masa habbai kunne game da zama gidan annabi ba la tadkhulu buyutan nabi hatta yuzan lakum ila da'ami gaiwa nazi walakin idza du'itum wa idza da'imtum wala musta inna zalika kana yu'zi an-nabi fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq zuwa ake a cika ɗakin annabi shi kuma yana kunya yana jin kunya abubuwa alayhi salatu wassalam Allah ya faɗa ya ce shi ma a kyale shi yadda kowa zai huta da iyalan shi ma a bar shi ya huta da iyalan shi zaka yan uwa mu yi kokari Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa abubuwan da bamu yi Allah ya bamu ikon yin su to ina ganin saboda yanayi kuma an ce ga hadari nan mu kwana ana rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi da fatan Allah subhanahu wataala ya bamu ikon aikata to nan zamu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba Allah ya mana muwafaka hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kwamitin marayu a tashi a zagaya kamar yadda aka saba zagayawa ban sani ba akwai tambaya to me yake cewa
sallama bai ta malam ya halatta mutum ya ba da zakka da kayan da yake saidawa a matsayin zakka
to wai malamin ke tambaya yake cewa wai shin ya halatta mutum ya ba da zakka amma da kayan da yake saidawa a matsayin zakka kenan misali a ce mutum ɗan kasuwa ne ko to shi kenan in ya tashi zakka misali masara yake sai da maimako ya ɗau kuɗi ya ba mutane ya ta auna masa tiyan masara shi yana ciniki da zakka kenan ko ko ko idan ɗan provision ne ya dinga ba mutane sun kunan omo zakka to an gaya maka omo za su omo suke so su to da haka bai halatta ɗan kasuwa ya ɗauki ku- ya ɗauki kayan da yake saidawa ya ba mutane a matsayin zakka ba in yi haka zakkar ba ke ba abin da shari'a ta tanada ainihin haƙiƙanin abin da ka samu zakkan nan ya isa zakka a hannunka shi za ka fidda ma zakka misali kai manomi ne idan ka yi nomanka ka gama to shari'a ba ta yadda kamar yanzu yadda shinkawar nan take faɗi a jiko to shi kenan sai ka ga to mutane yanzu aka ɗauki shinkawar nan kai so kake fitanka a tara wajen buhu ɗari kaza ko sai ka ce to bar in ba su kuɗin shinkawa sai ka rinka ba su dubu biyu dubu uku ba te ba a a wannan shinkafar da ubangijinta ya baka ita za ka ɗauka ka ba su dan ba dan kai kaɗai ta ba wannan da ka noma kai kan ma akwai ma malaman da suka ce kama ɗauki wa- ka je ka siyo wata kai ka riƙe wannan akwai malaman da suka ce zakkar ba te ba ka noma shinkafa ya kaje ka so wata wannan kashe to ai buhu ɗari ne ko to aje a saka su cif cif zan sai goma in ba su akwai malaman da suka ce ba ta ba wasu kuma sun ce makaruhi ne ko misali kai makiyayi ne kana da shanu shikenan sai ga to yanzu wannan san wanda zan bada zakar nan ina son shi zai yi nawa zai dubu ɗari sai ka ɗau dubu ɗari ka ba mutane akwai malaman da suka ce zakar ba ta ba wannan san dai za ka ɗauka kamar su in kai ɗan kasuwa ne watakila yaji kake sai da ko ka yi cinikinka ka ka abin nan to watakila akwai wani wanda suka ɗan riƙe wuya kuma an ce bihi ka haɗa lissahi da su ko yawa to tunda in ka haɗa lissahi da su to ba- kan a saya sai ka ce to bari ka sai da ma Allah ya ba mutane to ba ce ba in ka ba mutane yaji wannan ka ba su yaji ne dan kanka amma dai zakka ba ce ba in mai provision ne duk ka siyo kaya yanzu ba a yayin su ko to baka ka cusa ma mutane za ka yi ma Allah wayo to bai ba to in kaya ka dai ka ba mutane sun kunan sabulu da omo kyauta kuma Allah na bin ka zakka ya kamata mutane su kula mutane su kula dukiyar nan ho ba rawa kai fa Allah ya baka ita ba in kokarin nema ne wasu sun fika in rigayen nema ne wasu ka iske suna yi ko in cancanta ne kai in ka kallo wani ya cancanta ya kuɗi amma Allah ya bashi sai ya maka dako to ya za a yi kuma abinda Allah ya baka ba cewa ya maka raba biyu ka ba da rabi ba cewa Allah abinda ba Allah ya ce yanzu in kai noma duk buhu abinda Allah ya ce ka ba da tiya hudu duk buhu tiya hudu ko ba za ka fara ba da zakka ba ya kai buhu shidda in shanu ne ba za ka fara ba da zakka ba sai sun kai talatin in awakai ne sai sun kai arba'in in raƙuma ne sai sun kai biyar za ka rinka ba da akuya akuya ba za ka ba da raƙuri ba sai sun kai ishirin da biyar in kuɗi ne yanzu fa ba za ka fara ba da zakka ba sai kuɗinka sun haura ma miliyan ɗaya miliyan ɗaya tukun za ka fara ba da zakka miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari wani abu in kuma ka zo zakkan nan sai Allah ce ka kasa arba'in ɗaya biyu har talatin da tara din naka ne wannan na cikin arba'in din shi za ka ba mutane yanzu ba miliyan ɗaya zakkata naira dubu ishirin da biyar na ne je nake faɗi nake cewa yanzu ko wata budurwar ka tashi kuɗin wani dubu ishirin da biyar in kana da su ba za ka biya ba miliyan ɗaya zakkata naira dubu ishirin da biyar eh me ne ma Allah wayo wannan tambaya ana ta yi min ɗaya ko da zuwa ne ya min ita so akwai wani ɗan kasuwa wai shi yadi yake ba da zakka to mutane yadi suke so yanzu mutane abinci suke so yawwa Allah kuɗi ya ce a basu wannan wannan da yadi da mas- da abin da ake bada da niyyar zakka ba ta yi ba ba ta yi ba kuɗin nan dai da Allah ya baka su ya ce in kuma kaki zai kwace ya ba wani haka lalle wannan shi ne Allah ya gyara mana na'am kamar na sanuwa ban ji ba sanuwa da aka magana eh na'am To idan mutum ya yanka ba
eh mugunta kenan wai to ɗan mutum ya yanka to mutane nama suke so su ci wannan ƙasa yanzu ta nama ake abinci ake yawa da haka ba tun dare Allah ya ce ka bada kuma ya faɗi wa'inda za ka ba dan Allah ya san halin mu sai da ya tashi abin ya ce to ga wanda za a ba sai da ya faɗe su su takwas to ga su to ku Allah ya ce in ba gata in suka kunna mata wuta a gaban ka ma ba ruwanka kai dai ka bada amma kuma ya kai ma Allah tsari ka yanka kai masu ginsani nama suke so su ci gwamma ka ba su can in saida za su yi su je su saida in sun saida duk abin da za su yi da shi shi kenan ina fata yan kwa sun fahimta Allah ya gyara mana a daina yi mu Allah wayo za in kai mu Allah wayo ya san inda zai maka wata gwiwa in yi ma wata gwiwa za ka sha mamaki wallahi kan shekara ya kaga ka fara dafe dafe Allah ya kiyaye mu Na'am. na'am eh abokin shi to kun ji wani kamfanin kuma wai su kuma duk da an ce ba a ba ɗako to wai am- yan kasuwa ne abokai guda biyu kai malam dole ho bala'i ya mamaye mu wallahi dole bala'i ya mamaye mu dole ne bala'i ya mamaye mu wai shi kenan wannan mai kuɗin in ya ɗauki zakkar shi sai ya ba 'ya'yan wancan shi kuma wancan shi ma in ya ɗebo tashi sai ya ba yashi zakkan ma ta koma min na ahalul baiti kenan ko to wannan dai ba zai hana talakawan da Allah ya ce za su yi kuɗi za su yi ba amma zakka ta yi sai dai kuma ai wani abu aka sa a zuci ko to Allah ya alama sara wa ma wa ma tafi sudur da aka in kayi ne da niyyar wani abu Allah ya sani Allah ya sani ina gaya ma masu kuɗi kuɗin nan fa ba rawa kuka yi ma ba Allah ya ba ku su ba kuma duk kuɗin da za ka yi a duniyan nan wani ya yi kaman su ba wancan satin muka yi magana ƙaruna ba ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa makullan dukiyar shi kawai makullin ɗa- suto suto suto ƙato arba'in ba su iya ɗaukar shi dan suka gaya mu a duniya wanda ke da wannan ka ƴan uwa mu daina yi ma Allah dabara shi wai halicce mu zakkan nan ka wada musamman yanzu kuma bana musamman manoma su ma sai an yi turka turka da su sai an yi turka turka da su ko ka dan bugo masarar ka an ce dubu goma ga kawai dau dubu goma in bawa ne sai a ƙi zakka to yana daga cikin abubuwan da ke jawo mana bala'o'i yawa zakkan nan da Allah ya bada zakkan nan da Allah ya ce ka bada ka bada kai ma baka san abin da Allah zai maka ba kuma yana daga cikin sauran zakka in dai mutum na yin zakka yanda Allah ya ce to shi kuma sun yi ban kwana da bala'i wannan sauran zakka ne in dai kana yin ta yanda Allah ya ce to wallahi sai dai ka ji an taba na wani ka auna ba yi kai wani dogon karatu ba auna a garin ku ai akwai mutanen da aka tabbatar an tabbatar suna zakka sai rayuwar su ka taba jin bala'i ya same su to amma wanda ba su yi guda nawa yanzu suka zama sai an goya su a express darasi ne haka Allah ya gyara mana akwai wata amin amin tsari na mata in mutum na da mata yadda ya kamata ya tsare ta eh to ita in mutum na da mata yadda ya kamata ya tsare ta shine bayan da ya tanada mata gurin zama to ya zama duk inda za ta fita ya zama guri ne wanda ba za ta je ta yi saɓan Allah ba ba a hana kana da mata ta je anguwa ba matan manzo Allah na zuwa anguwa har kai amarya suna zuwa har waka kai amarya ana yi da su amma dai in mace za ta fita ta fita cikin kyakkyawar sutura wadda shari'a ta yarda da ita kuma duk gurin da ta san in ta je wannan gurin za ta ga saban Allah ko za ta yi saban Allah to kada ka bar ta tafi wannan shine dunkulallen tsarin kawai ta shiga sutura mai kyau kuma inda za ta ɗin nan ya zama cewa za ta yi wani aikin alkhairi ne misali biki za ta ko taron suna za ta ko ta'aziyya za ta ko wani abu za ta duk wannan babu laifi wata rana annabi alaihi salam ya to haka da rana sai game da sai da tunana na fadima sai shi fadima daga ina ta ce rasulullah na je shan gidan ne na yi masa ta'aziyya manzo Allah ya ce ah ba dai kin je kude ba wani gu ne kude ce a Rasulullah ban je ba ce ai da kin je ku dai yace to ba abin da zai hana baki shiga wuta ba malamin mai sharhin hadisi yace to wannan gurin yace wani guri ne wanda idan an ma mutum mutuwa a Madina jahiliya bata sakai ba to sai su baggarin Madina su je wani dan kauye ne haka sai a je a yi bikin mutuwa a can yace da kin je nan gun ba abin da zai hana ki shiga wuta kaga ashe mace na iya zuwa ta'aziyya amma idan babu saɓan Allah da sauran abubuwa to ko ina kana da damar ka ban matarka ta je amma dai ya zama gurin ya zama babu wani saɓan Allah ko wani fasikanci ko wani abu amma ko gidanku ake biki ka tabbata za a yi kiɗa matarka ta rawa kada ta ji ko gidanku ake yi da sauran abubuwa dai na bid'o'i da sauransu wannan shine tsari amma yawan tsarin da ake faɗa ɗin nan na da yayi yawa ko wanda ban taba ganin shi ba shi wai ita mace fita uku Allah ya ce ta yi ko wanda za a hito da ita a yi mata aski wanda za a kai ta gidan mijinta wanda za a kai ta kabari wallahi ban taba jin wannan karatun ba ne yau okay don kai mata ka ka raba ta zumunci da uwar iyayenta ita duk wani alhairi ba za ta samu ba to mata annabi har kai amarya sun ji sun je gaida mara lafiya sun ba irin anguwar da ba su je ba amma dai kada abin ya saba shari'a kuma su ma mata yan za su yi anguwa su ji tsoron Allah za ga cewa mace za ta anguwa irin sufar da za ta fita a wajen anguwan nan kai ka san cewa sufa ce ta ɗauko zunubi ta sha wanka ko ta sa ina ina irin abin da ke mai su turawa ta sa ko ta sa ta fesa turare dan lesin da kai mata na sallah kai ba ta sa ba ka gani ta sa ta buga gyale ta yi waje ka san dole wani ya sha'awarta to wannan wasu nufin kanta yanki kuma in ta ce za ta gidan wance to daman kanta je gidan wance ta je gidan wance da wance kuma daga can sai ta biyo ta gidan wance da wance ai ce ta ji haka su ma mata in za su anguwa su ji tsoron Allah iyaka inda mazajen su suka ce su je su ji inda ba a ce su je ba kada su ji kuma ya zama cewa in mace za ta ce anguwa kada ta yi wata sifa wadda zai jawo mazaje su sha'awarta yanzu kamar fesa turare ta samu wani turare mai ƙarfi ta sa kan ta iso an waiga in ta wuce a bita da kallo to zunubin kanta fa yake Allah ya gyara mana Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya jere mu Allah ya ji ayyukan mu wa alaikum salam to daga kai addu'a amin buhun o habu goma ita zakka ba ta da iyaka in ka ga buƙatar shi taka ba shi buhu goma ne kana iya ba shi an fi son haka ma yanzu ka ɗauki bana kayi noma ka ba mutum buhu goma da Allah ba ɗin ya zo ka ce ba za ka ba shi ba akwai matsala amma tiya uku ka ba shi ka ga baɗi yana nan ya tilin sai alhaji wani ya yanki shinkafa don a ƙara mai tiya uku in za a bada ita hikimar zakka a musulunci a rage ma mutane talauci ba wanda ya iya rage ma al'umma raɗaɗin talauci in ba musulunci ba. Yanzu ana masara ta kai dubu ashirin ko? Allah ya kiyaye mu Allah ya bada sauki ko to shikenan mutum yana ta abin nan bai da ko kobo ka cewa ne bismillah sawani na yi aikin masara ta ga wani buhun masara na yaya da Allah baka yanke talaucin wajen sati biyu ba kamar ka ba shi tiya uku ko da ya ji wani na so ya kaga ya taho da haka kana iya dunkula buhu goman ka ba wani kun yi handin uba ta kila shi ma baɗin Allah ya taimake sai ga shi ma ya zakkai ya ba wani Allah ya mana muwafaka Fatiha da salati fati Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya kiyaye mu Rahmanur Rahim Maliki